بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin sha shidda ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 da yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya aya ta 233 yau za mu tashi aya ta 234 faddama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف na'am wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki yace walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wadanda suka mutu minkum daga cikin ku wa yadharuna azwaja sai suka baro matayensu na aure yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra waɗannan matayen na aure da mazajensu suka mutu suka bar su za su zama su yi dako na wata hudu da kwana goma daidai wannan shine idda ta wadda mijinta ya mutu ya baro ta abdullahi dan abbas ya ce wannan aya tana bayyana idda wadda mijinta ya mutu ya baro ta sai da fa'in ta kasance tana ɗauke da juna biyu abdullahi dan abbas ya ce fa'iddatuwa an taba a mafi batniha to a wannan lokacin iddata sai kasance ta aje abinda take ɗauke da a cikin cikin na fata mun gani kenan wannan aya tana bayani ne game da iddata matar da mijinta ya mutu ya baro ta nawa ne iddata iddata shine wata hudu da kwana goma sai ta yi wata hudu da kwana goma wanda shine muke ce mishi ta kaba a ko mijinta ya mutu ya baro ta za ta yi wata uku da kwana goma tana mishi ta kaba ko tana mishi wata hudu da kwana goma tana mishi ta kaba da wannan lokacin ba za ta yi ado ba ba za ta yi kawa ba ba za ta sa turare ba daidai da kwalli ba za ta sa a cikin idanunta saboda nuna damuwa da rishi da ta yi na mijinta kuma masoyinta wanda Allah ya haɗa zama tsakankaninsu da ita. Imamu Abu Dawud da Imamun Nasa'i da Imamu Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad da sanadi mai kyau ana Abdullahi bin Utba ta bin Mas'ud. Anna Abdullahi bin Mas'udin utiya fi rajulin bi hadha al-khabar fi rajulin tazawwaja imra'atan famata anha. hadisi ya zo a cikin sunan na imam abu dawud da imamun nasa'i haka da imamu tirmidhi da ibn majah da imamu ahmad dan hanbal da sanadi mai kyau daga abdullahi bin utba ibn mas'ud an zo ma abdullahi dan mas'ud game da labarin wani mutum fi rajulin tazawwaja imra'atan game da wani mutumin da ya auri wata mata famata anha sai ya mutu ya bar wannan mata walam yadkhul biha bai riga ya dukhuli da ita ba walam yafrid laha sadaq sannan bai farlanta mata sadakin ta da zai bata ba faqala laha as-sadaq kamilan sai abdullahi dan mas'ud ya ce tana da sadakin ta cikakke wa alaiha al'idda kuma dole ne ta yi idda akan mutuwan wannan mijin nata wala halmira sannan kuma tana da gado gani ko mutum ne ya mutu bayan ya auri mata bai riga ya tare da ita ba an gane ko bai riga ya tare da wannan matan ba kuma bai gayi nawa ya kamata a bata na sadaki ba kenan ba a ƙayyade kudin sadakin ta ba kamar da ya halatta a yi haka kun gane ko ya halatta a yi haka mutum ya nemi auren mata wurin waliyanta su ba shi aurenta a ɗaura auren daga baya ya ba da sadaki ba tare da an ambaci nawa ya kamata ya bada na sadakinta an gane ko to wannan hadisi abin da yake bayani kenan wani mutum ne aka zo da shi wurin Abdullahi dan Mas'ud labarin sa shine ya auri wata matar da ya mutu ya baro ta bai riga ya dukuli da ita ba ma'ana bai sadu da ita ba sannan bai kayyade abin da zai bata na sadaki ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce za a bata sadaki gaba ɗayan sa sannan za ta yi idda ta mutuwar da yayi za ta masa takaba kenan sannan kuma za ta ci gadansa daga cikin abin da ya baro na dukiya ina fata mun gani sai ma'aqil ibn sinan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bihi fi barwa binti washit yace naji manzon Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi yayi irin wannan hukuncin da kai akan wata mata da ake ce mata barwa bintu washit ita ma irwa ga halar ta same ta annabi hukumci irin hukumcin da abdullahi dan mas'ud yayi hakan yasa abdullahi dan mas'ud yayi murna ya ji daɗi yayi farin ciki da cewa hukumcin da ya dace da hukumcin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Imam Ahmad shi ma ya fitar da hadisi daga Abi Sa'id أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي سيرا دا من الله استبت أغريش في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة النبي سيرا دا من الله استبت أغريش يفدي غمد ماتا دا أكا كامو matsayin fursunoni da kuyangu a autas sai annabi ya ce la tuta hamilun ba za a sadu da mai shuna biyu ba hatta ta za'a har sai ta aihu wala gairu hamilin hatta ta haida haidatan haka ba za a kusanci wadda ba ta ɗauke da juna biyu ba har sai ta yi haida guda ɗaya wannan shine istibra'i nasu kenan matan da aka kamo koyangu a wurin yaƙi idan har wata mata ta shiga a cikin kasan da aka baka na ganima sai kasance tana da juna biyu kina an kashe mijinta tana da juna biyu kuma to bai halatta ba kai ka kusance ta sai ta aiko ina fata mun gane kenan iddata shine mi aihuwarta sannan wadda ba ta haiza daga cikin kuyangu da aka kamo a matsayin ganima a yaƙi sai ɗaya ta faɗo daga cikinsu cikin kasanka to ba za ka sadu da ita ba sai ta yi haiza guda ɗaya wannan ke nuna cewa ta yi istibra'i babu komi a cikin cikin mahaifarta ina fata mun gane wannan dai shine bayanin ayat da ta zo tana cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna mata masu ɗauke da juna biyu ajalin ƙarshen idda su shine su aifi abinda suke ɗauke da na juna biyu imamu bukhari ya fitar da hadisi da imamu muslim an ilmiswar bin makarama an subai atal aslamiyya nufisat ba'da wafati zaujiha bilayan wata mata da ake ce mata subai atal aslamiyya ta aihu bayan mutuwan mijinta da 'yan kwanakai kaɗan faja'atin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta zo wurin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fasta'zanatuhu an tankih sai ta nemi izinin manzon Allah ta yi aure fa adina laha sai annabi ya ba ta izini fa nakahat kuma ta yi aure wanda kaga wannan hadisin hujja ce karara da ke nuna cewa ashe iddan mai ɗauke da juna biyu shi ne mai ta aihi abinda take ɗauke da mai juna biyu da a ce yau wani miji ya mutu ya bar matar shi da juna biyu aga mutuwar shi tasa ta shiga mi ta shiga ta kaba ko to da za ta aihu bayan awa ko wasu 'yan mintika ta fita daga ta kaba shi kenan ina fata mun gani a wannan lokacin za ta iya yin aure ta aure wani namiji wanda bayan mutuwa wannan mishin na shine abinda wannan aya take nuna walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra fa idza balagna ajalahunna idan suka kai ajalin su ya kare shine wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi gare ku ku musulmi ko kuma waliyan waɗannan mata fima fa'anna fi anfusihinna bil ma'ruf cikin abinda matayen nan suka yi na kawa da kuma kokarin neman wanda zai aure su babu laifi idan ta kammala idda ta wata hudu da kwana goma babu laifi ta yi awa ta yi ado irin yadda sauran mata suke yi don neman mijin da za yi aure su babu laifi mazan da suke son su aure ta ta yi mu'amala da su na su auren nata ina fata mun gane shi ne ke cewa fala julaha alaikum bima fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne bima ta'malun dangane da dukkan abin da kuke aikatawa hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an ummi habibata zainab binti jahsh anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ba ga duk matar da ta yi imani da Allah madaukakin sarki sannan ta yi imani da ranar ƙarshe shine ranar lahira an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath a ce ta zamna ta ƙi yin kawa ga ado akan waninta wanda ya mutu sama da kwana uku bai halatta ba إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة سيف أكم مجنتا دزاتي وتها كل دقوانا وقوم كنن بهالتا با ما تد أكم رسوة سواء ما يفنتني وانتني كاننتني dantane ko wani daga cikin makusantanta a ce ta zamna cikin damuwa da takura ta yi wofi da kayan ado da kawa sama da kwana uku bai halatta abinda shari'a ta ba ta lasisi ne shine kwana uku sai fa mijinta shi wannan idan ya mutu za ta zamna tana yin me yake cewa nisanta kayan kawa da ado har wata hudu da kwana uku shine abinda hadisi yake bayyana haka hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an ummi salama daga ummi salama anna imra'atan qalat ya rasulullah wata mace ta zo ta ce ya ma'aikin Allah inna ibnati tufiya anha zawjuha lalle yata mijinta ya mutu wa qad ishtakat aynuha gashi kuma tana fama da ciwon ido afa nakhuluha shin ba za mu sa mata kulli ba nan ta samu lafiya fa qala la sai annabi ya ce a'a ta maimaita hakan so bi ko so uku annabi na cewa a'a ثم قال سي النبي ce انما هي اربعه اشهر وعشر ai ba komai bane ba sai yan kwanakai wata hudu ne da kwana goma bi ma'ana ba za ki yin hakuri ba amma ko wani magani na daban kenan gwamma a neme shi amma a nisanci kwalli saboda kwalli ado ne kawa ne ga idanun mata bai halatta ba matar da mijinta ya barota a ce tana yin ado har ma yin kwalli kenan annabi ya ce wa ƙarƙana hidakunna fil jahiliya tamkuthu sana wanda ya kasance ɗayanku a jahiliya takan zamna tsawon shekara in haka nan ne dami ba za a iya haƙurin wata hudu da kwana goma ba haka hadisi ya zo a cikin bukari da muslim hadisin ummu atiya kala take cewa kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath tace mun kasance ana hana mu mu zamna ba mu ado da kawa cikin damuwa da takura sama da kwana uku illa ala zaujin sai fa akan miji da ya mutu ya baro mu arba'ata ashurin wa ashara da zamu zamna ba mu kawa ba mu ado muna cikin damuwa ta rishin sa hawata hudu da kwana goma wala naktahilu ba za mu yi kwalli ba an hana mu wala natayyab kuma ba za mu sa turare ba wala nalbasu tauban maksuba sannan ba za mu sa tufafin da aka rina ba illa tauba ghasbin sai tufafin da aka rina shi da za mu yi amfani da shi don kare gabanmu game da datti kai ya taba mu bi ma'ana wani kyalle ko makamantansu da aka rina shi aka saka mace za ta yi amfani da shi don sa wannan kyallon a gabanta don ka jinin al'ada ya bata shikin wannan babu laifi ta yi amfani da irin wannan kyallon da aka rina amma duk wani tufafi na kawa da na ado bai halatta ba a ce mace ta yi amfani da shi lokacin da take ta kaba sai ta yi kokarin sa kaya tsaka-tsakiya su ba na kawa ba ba na ado ba sannan kuma ba kaya na kaskanci ba da ke nuna talauci da zafin rishi kenan tsaka-tsakiya ina fata mun gane ma duk abin da ya shafi ado da kawa ko ma wani irin kuler ne mace ta nisance shi lokacin da take zaman takabata rashin mijinta ta ce wa kadur khisalana inda tuhuri wanda an ba mu daman yin haka a lokacin da muka samu tsarki idan tasalat ihdana idan ɗayan mu ta yi wanka min mahidha daga jinin al'ada take nan jinin haida fi nubdatin min kusti alfari ta yi amfani da wani abu ɗan kaɗan na wani turare da ake ce mashi kusti alfari babu laifi a wannan lokacin kaga an haramta musu amfani da turare amma kusti alfari wani ɗan turare ne ɗan kaɗan da mata sukan yi amfani da shi lokacin da suka samu tsarki sai su shafa shi a inda suke aya mata saboda maganin ƙasini da makamantansu to wannan an halatta ma aya mata su yi amfani da shi sannan ta ce wa kunna nunha an ittiba'il janaiz sannan an hana mu game da rakiyar gawa mace ba za ta fita daga cikin gidanta ba sai in akwai wata darura sai in akwai wani uzuri ina fatan mun gane kenan za ta zamna a cikin gida sawa'un cikin ɗaki ne ko cikin teras ne ko cikin filin gida ba wai yadda mutane ke cewa ba a yanzu a sa mace cikin ɗaki ba za ta ga fitowar rana ba bale faɗuwarta kaga wannan nau'i ne na azabta 'ya'ya mata ina fata mun gane za ta zamna a cikin hinin gida ta sa kayan ta tsaka tsakiya ta nisanci ado da kwalliya ta yi aikace aikacen da suka dace da ita a cikin gida ba za ta fita ba sai da wani uzurin da ya kama ta fita rashin lafiya za ta likita ko neman wani abin da yake darura ne da fita a wannan lokacin an ba ta damar da fita amma an ba haka ba ba a ba su dama su fita ba haka fita ba ta bukata ina fata mun gani shine abin da ayat take ba mu labari ke fa idza balagana ajalahunna idan mata suka kai karshen iddasu suka kammala takabasu wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi gare ku ya ku musulmi ko babu laifi gare ku ya ku waliyansu da kuke kula da su da tarbiyarsu fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf cikin abinda mata yan za su yi da kansu na kawa da ado bil ma'ruf kamar yadda al'ada ku ta bada bil ma'ruf kamar yadda shari'a ta tsara ina fata mun gane ba ado ba da za ta bayyana kanta tana fitowa da shi ga titi na mutabarrija wannan haramu ina fata mun gane abinda zai karɓa sunan adon da za a iya gane mabukaciya ce da take son aure ba wai ado da zina ba da za ta fito a hili tana bayyana shi irin adon da aka haramta bayyana shi sai ga muharramai wallahu ma ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa khabirun ƙwararren masani sai Allah ya ce ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Allah ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fima arradtum bihi min khitbatin nisa a cikin abin da kuka yi na ɓoye neman auren matar da mijinta ya mutu ya bauta dan at-ta'rid shine ka bayyana abin da aka ke so ta wata hanya daban da za a iya gane shi ba wai fili a fili ba mace ce mijinta ya mutu ya baro ta kaga za ta yi idda ta mutuwar shi da ya mutu ya baro ta wata hudu da kwana goma sai kai ka ganta kuma kana santa kana bukatar ta sai Allah ya ce babu laifi an halatta muku ku nemi auren su a fakaice ta yadda ba za a iya fahimta auren su kuke nema ba amma ita za ta iya gane haka haramun ne ka fito kai da ita ka ce ina son ki zani aure ki abin da ke halal a gare ka ka yi wata alama ko wata jes da za ta fahimta cewa lalle kana son ka aure wannan ya halatta amma ka fito karara bai halatta ba saboda kiyaye haƙƙin mijinta da ya mutu ya baro ta a cikin wannan kwanakan da za ta yi na takaba ina fatan mun gani shi yasa wasu malamai suka ce kenan at-ta'rid yana ɗaukan ma'anar ka nemi aurenta a sakaice ka nemi aurenta a ɓoye ba a fili ba kenan mijinta ya mutu ya bauta tana takaba na daga cikin hanyoyin nuna cewa kana santa da aure ka mata kyauta ina fata mun gani ka je wurinta ka gaishe ta ka mata jajen rashin mijinta da ta yi Allah ya shi kanshi gafarta mishi to ga wani abu ka tura jika goma biyar sha biyar abin da ya sama an sayi ruwa amma ba ta gane ba karan farko bayan sati sati biyu ka daɗa dawowa ka sake wata jaskin yadda na tsaye sai ka ce amshi a sayan muku wani abu me za ta fahimta kana da kwaɗayin aurenta duk da baka ce za ka aure ta wannan an halatta muka ko ko bayan ka gaishe ta sai ka ce ni kam ina da bukata auren mata kaga baka ci kana da bukata auren ta ba ita ka ce dai mata ita kuma ɗaya ce daga cikin mi mata ina ma da an ce in samu mace mai hali irin kaza da kaza da kaza kuma irin halayenta ne kaza nu kaga duka at-ta'rid ne ina fatan mun gane duka ya halatta abinda aka haramta da ba a so shine ka fito karara shine ayat take ne babu laifi a gare ku fi ma arrattum bihi min khitbatin nisa cikin abinda za ku yi na koye na neman auren mata aw aknantum fi anfusikum ko kuma ku koye hakan a cikin zukatan kana santa kana buƙatar ka aure ta sai kai shiru ka kyale a cikin zuciyarka alim Allah Allah madaukakin sarki ya riga ya sani annakum satadkuruna hunna lalle kam ku za ku dinga tunanin su a cikin zakata ka dinga bujiro da kyawanta da halayenta kana gurin ina ma da a ce matar ka ce walakin la tuwa'iduhunna sirra Allah ce sai dai kada ku kulla alƙawalin aure da su a fakaice kakka zo ka ce da ita to wance ina son ki ɗauka mini alƙawalin idan kika gama ta kaba babu wanda zai aure ki sai ni hakan bai halatta shine walakin la tuwa'iduhun nasar illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi faɗa mai kyau ita ce at-ta'rid kai jirwaye mai kamar wanka kai alama da ke nuna cewa kana santa da isharar da ke nuna cewa kana jiran ta gama ta kaba ma wai ba ka sarraha mata ba karara wala ta'zimu uqdatan nikah Allah ce kar ku yi kokarin himmantuwa na daura auren wanda take ci ta kaba wanda take wanda take yin ta kaba hatta yablugha alkitab ajala har sai alkitab wannan kwanakan da aka sa mata ajala ya kai karshen shi kenan sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan a himmatu da ƙarfafa wurin aurenta wa alamu ku sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum lalle Allah madaukin sarki ya san abin da ke cikin zukatanku fahdharuhu ku kiyayi Allah wa alamu ku sani annallaha ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki ghafurun mai gafarta zunubai ne halimun kuma mai jimiri ne subhanahu wataala yakan ga kun aikata laifi sai ya daure ya kyale ku da ya ga dama da ya azabtar da amma yana da haƙuri yana da hilm da zai ga ana saba mishi ya iya azabtar da su sai ya kyale su kenan ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki game da abin da ya shafi mata malamai suka ce at-ta'rid ya halatta ne kawai ga matar da mijinta ya mutu ya baro ta ko kuma matar da aka sake ta sakin da babu komi a cikin shi amma matar da aka masaki daya kafin ta gama idda sakin da aka mata haramun ne ka mata zancen aure a bayyana ko a ɓoye saboda har yanzu a matsayin mata aure take ina fata mun gane mutum ya samu matsala da matar shi sai ce na sake ki yanzu za ta yi idda ne ko sawon idda ta jini ne za ta yi ko ta tsarki sawon idda ta mai juna biyu ce sai ta aihu to a wannan lokacin matukai yana da damar ya maida ta matsayin matar shi take sai in ta kammala idda a wannan lokacin ta fita matar shi to lokacin da take iddan nan haramun ne ga kowane namiji ya nemi aurenta sawon a koye ko kuma a bayyana sai Allah ya ce لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى ال... ومتعوهن على الموسع قدر قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله تشي لا جناح عليكم باكو da laifin komi in tallaqatum an-nisaa ma lam tamassuhun idan kuka saki mata matukab ku sadu da su ba aw tafridu lahunna farida ko ko ba ku riga kuka kayyade musu abin da za ku ba su na sadaki ba babu laifi idan kuka ga damar sakinsu mutum ne ya auri mata bai sadu da ita ba kuma bai riga ya kayyade abin da zai bata na sadaki ba sai ya ga damar sakinta sau da wasu sababba da suka faru sai ya ce ya sake ta to wannan aikin da ya aikata babu laifi bai aikata zunubi wa matti'uhunna abinda ake so kawai ku musu wata kyauta da za ta daɗaɗa musu rai ta mantar da su damuwa ta sakinsu da kuka yi kafin ku tare da su shi ne mamatti'uhunna ku musu wata kyauta ta musamman alal musi'i qadaruhu ga wanda Allah ya ba yalwar dukiya qadaruhu sai kyauta gwargwadon abin da Allah ya ba sa na yalwa da hali wa alal muqtiri qadara qadaruhu haka ga wanda aka kuntata ma baya da yalwar dukiya sai ibada gwalgwadon halinsa mata an bil ma'ruf kyauta ce da abun faranta rai bil ma'ruf kamar yadda kuka saba a al'ada ina fata mun gane kenan idan mutum ya auri mace bai riga ya tare da ita ba sannan bai ambaci abin da zai bata na sadaki ba sai ya so ya sake ta to babu laifi ya sake ta sai dai abin da ke dole gare sa abin da ke wajibinsa shine ya mata wata kyauta wannan kuma kyauta gwargwadon halin da Allah ya baka in Allah ya sa ka daga cikin mutanen da suke da hali suke da dukiya mai yawa ka mallaki miliyon 100 sama da 100 babu laifi ka mata miliyon guda ko biyu na kyauta da zaka dadada mata ran ina fata mun gane baka da wannan halin kudinka kaɗan ne abinda kan mallaka bai wadace ka bayin bukatunka gaba daya sai ka ba da wani abin da idan ka ba da za a gane ka kyautata a matsayinka na mai wannan halin ina fata mun gane ba za ka ba da wani abin da za a ga bai dace ba sannan ba za ka ba da abin da zai fi karfinka ba sai ka ba da gwalgwado kamar yadda a al'adance duk macen da aka ba wannan a matsayin mata an kyauta an yi daidai sai ka ba da wannan shine mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al muhsinin wannan haƙƙi ne na musamman 'ala al muhsinin ga mazaje masu kyautatawa masu ihsani sai Allah ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله يقول وإن طلقتموهن إذن كك سكيس سوما يم من قبل أن تمسوهن تنقبان كساد دسو وقد فرضتم لهن فريضة كما كرغا كن إياكا جيمس أبن دزاق باسنا سداكي فنصف ما فرضتم تو أولنا اللوكة تنزع باس ربن أبن دأك إياكا جينا سداكي ina fata mun gane kenan nan ya armu mace bai riga ya sadu da ita ba amma ya riga ya gaye abinda zai bata na sadaki an kayyade to a wannan lokacin idan ya sake ta abinda ke haƙƙinta shine a bata rabin sadakin da aka ambata shine wajibin abinda za a bata shine fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa sai fa in su matan suka yahi ko kuma shi mijin ya ce na yahi ba rabin ba za ni ba da zan ciki kamilin sadakin ba ta kyauta au ya afuwa ladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma yayi afuwa wanda kullun auren a hannunsa yake wasu malamai suka ce wanda kullun auren yake a hannunsa ita ce mata wasu malaman suka ce a'a waliyinta sawa'un mahaifinta ko ɗaya daga cikin wanda suke da haƙƙin su aurar da ita yana da damar ya yahi abinda za a bata na rabin sadaki ko an dar ma'arme da ita ba rage aka tare da ita ba an ce za a bada sadakin ta misalin jikka 200 sai ya sake ta to abinda ke haƙinta shine a bata rabin sadaki sai fa in ita ta yahi ko mijin ya ce a'a a bata duka ko kuma wanda ya aurar da ita ma'aifinta ko ɗaya daga cikin waliyanta ya ce ya yafe ba za a karɓi komi ba tun da ba a riga aka tare ba kuma ya sake ta sai a mai da mashi kuɗin shi gaba da wa an ta'afu ku sani ku yi afuwa aqrabu littaqwa shine mafi kusa ga tsoron Allah kai namijin ka yahi wanda yi haka ya fi samun kusanci da tsoron Allah ke ma matacce kin yahi yin hakan zai sake samu kusanci da tsoron Allah ko kuma waliyin kai maka ce kaya ne hakan shine aqrabu littaqwa da zai sa ku samu kusanci da tsoron Allah wala tansaw alfadla bainakum kar ku mance falala dake tsakankanin ku inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da dukkanin abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ألا تحافظوا على الصلوات وكياي صلولي غبادا صلولي غدا بيار زمنتكم كيايس ينسو cikin lokaci a cikin jama'a tare da liman shine hafizu ala salawat was salatul wusta sannan ku yi kokarin kiyaye sallah ta tsakiya an kebance ta da ambato bayan an ambace ta a game don a nuna muhimmancin ta da girman ta to wace ce salatul wusta malamai sun sabani wurin tantance wace ce salatul wusta amma zancen da yafi daidai ya hidacewa da gaskiya ta ce sallar la'asar sau da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci haka kiyaye salloli gaba ɗayansu wajibi ne kiyaye salloli gaba ɗayansu tun daga sallar azhar la'asar magariba lisha asuba kiyaye su akan lokaci da yin su tare da jama'a a masallaci wajibi ne sakaki game da hakan zai iya gadar maka da azabar Allah madaukakin sarki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal na tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wani aiki ne mafificin aiki qala as-salatu fi waqtiha sai annabi yace salla a cikin lokacin yana daga cikin mafi kyawun aiki yin salla a cikin lokacin da qultu thumma ay sai nace manzo Allah sannan kuma mi qala al-jihadu fi sabilillah sai annabi yace da yin jihadi dan dokar kalmar Allah qultu thumma ay sai na dada tambaya annabi sannan kuma mi قال بر الوالدين سنبي yin biyayya da da'a ga uwaye قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس yace ko Abdullahi dan Mas'ud yace annabi ya labarta mini wannan walau istazattuhu lazadani da na nemi annabi ya dada mini da sai ya dada mini a wannan hadisin yana nuna mi falalar sallah da kiyaye sallah a cikin lokacin amma salatul usta ita ce sallar la'asar wanda wannan magana ta cewa salatul wusta ita ce sallar da asar magana ce ta mafi yawan sahabban annabi da tabi'ai shi yasa ibnu abdul bar yace huwa qawlu aktharu ahli al-athar cewa salatul wusta ita ce sallar da asar ita ce mafi yawan maganan malaman hadisi imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin ali dan abi talib annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq annabi ya fadi a ranar handak ranar yakin gwalalo da aka yakin gada annabi ce mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara ya Allah ya cika gidajensu ya cika kabarransu naran da wuta kama shagaluna an salati wusta hatta ghabat shams kama yadda suka shagartar da mu game da yin sallah ta tsakiya har rana ta fadi sai aka gano ashe sallar tsakiya wace sallar ce kenan sallar la'asar ita ce ƙarshen lokacin ta menene faɗuwa haka imamu ahmad ya fitar da hadisi da sanad mai kyau anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace as-salatu al-wusta salatu al-asr salla ta tsakiya ita ce sallar la'asar yana kaga as-salatu al-wusta ita ce sallar la'asar yana da kyau a ce mutum ya kiyaye sallolin shi gaba daya ballantana sallar la'asar Allah ce wa komo lillahi qanitin ku tsayi a gaban Allah madaukakin sarki kuna cikin nutsuwa ku daina magana a wannan lokacin haka imamu suddi yace al-qunut abinda ake ne da al-qunut a cikin wannan aya fi hadhihi al-aya as-sukut shine yin shiru wa komo lillahi qanitin ku tsaye gaban Allah kuna matsu nutsuwa ba wai kuna magana ba ko kuna zance imamu al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahih al-bukhari an zaid bin arqam qal daga zaid dan arqam yace kunna natakallamu fi salah da mun kasance muna yin magana a cikin sallah yukallimu ahaduna akahu fi hajatihi dayan mu sai yazo yana magana dan uwan shi game da wata bukatar sa hatta nazalat hadhihi al-aya wa mu gushe ba muna yin hakan sai da wannan aya ta sabko hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut a wannan lokacin sai aka fore mu da yin shuru na kaga alkunut anan wannan abinda ake ni da shi yin shiru da kin magana a cikin sallah imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu tabarani rijalan hadisin rijalus sahih min hadisi abdullahi dan abbas fi qaulillahi ta'ala game da fadar Allah madaukin sarki wa qumu lillahi qanitin qala abdullahi dan abbas yace kanu yatakallamuna fi salah sahabbai sun kasance a da suna yin magana a cikin sallah yaji'u khadimur rajuli ilayhi fayukallima sai hadimin daya daga cikin mazaje ya zo wurin shi ana sallah ya dinga masa magana bi hajati da wata bukatar sa daga resa fa huwa fi salah alhalin yana sallah fa nuhu anil kalam sai aka hana su yin magana a cikin sallah kamar yadda imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin muawiya ibn ibn al-hakim as-sulaimi muawiya ya shigo a cikin masallaci ana sallah yana ma mutane magana mutane na ta mishi ishara suna ta mishi nune cewa an hana magana a cikin sallah shi bai gane ba shi kuma yana ta magana su kuma suna ta mishi ishara bai gushe ba sai da aka yi da sallah sai annabi ya tsayar da shi ya ce da shi inna hadhihi salah ka sani cewa wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas babu wani abin da ya inganta a cikinta na maganganun mutane bai dace innama hiya tasbih wa takbir ba komai bane abin da ake yi na magana a cikin sallah shine at-tasbih yin tasbihi wa takbir da yin takbiri wa zikrullah da ambatan Allah madaukakin sarki an hana magana kenan a cikin sallah wanda sahabbai suka ce da sukan zo su ma annabi sallama yana sallah su yi mai da musu lokacin da suka yi hijira garin habasha idan suka dawo da suka isko annabi na sallah suka mashi sallama sai shiru ya kyale su wanda ke nuna an shafe hukuncin mai yin magana lokacin da ake yi shine hukumu lillahi qanitin fa in khiftum idan kun samu kanku cikin tsoro yanayi na tsoro da firgici ana yaki ko ana gwagwarmaya farijalan aw kubana za ku iya yin sallah halin kuna tafiya ko kuna gudu awur kubanan ko kuna kan ababen hawan ku doki kurakun wannan ruksa ce dama ce da aka bada lokacin da ake cikin firgici da tashin hankali da tsoro ana cikin jihadi ana cikin yaƙi ana cikin tashin hankali da tsoro an ba ku damar ku yi sallah kuna cikin tahiya ku yi sallah kuna gudu ku yi sallah kuna yaƙi ku yi sallah kan raƙumanku ku yi sallah kan dawakanku sawa'un kun diba alƙibla ko ba ku diba alƙibla saboda ana cikin hali na yaƙi raka'a biyu a duk sallar da ake raka'a nawa hudu a cikinta kai bal wata riwayar ma ta zo da cewa a iya yin raka'a guda ɗaya da sujudi bi kawai kai sallama halin da ka samu kanka a ciki matuka ana cikin yanayi na tsoro da firgici da tashin hankali fa idza amintum Allah ya ce amma idan kuka samu kanku cikin aminci kun dawo gida babu fargaba babu tsoro babu tashin hankali fadhkurullaha to ku ambaci Allah bi ma'ana ku yi sallah kamar yadda ake yin sallah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kama yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da ku irin abin da ku sani sai Allah ya ce
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات مط... وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda suka mutu daga cikin ku mutuwa ta zo ta ɗauke su wa yadharuna azwajan suka baro matayensu na aure wasiyatan li azwajihim wasiya ta musamman daga Allah madaukakin sarki li azwajihim ga mazajensu da mutu suka mutu suka baro su mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ajiye musu dan dadi a kula da su ilal hauli har zuwa shekara ghaira ikhraj ba tare da an fitar da su daga cikin gidajensu na aure ba malamai suka ce wannan aya wadda ta gabata ta shafe hukuncin wannan aya da kahin waccan ayar da ta gabata na idda ta wata hudu da kwana goma mata shekara suke a cikin gidajensu bayan mutuwar mazajensu ina fata mun gani wasu malamai suka ce a'a waccan ayar ba ta shafe wannan ba wannan ma tana nan zaman ta daram sai dai abin da take nufi shine waɗanda suka mutu daga cikinku suka baro matayensu wasiya ga mazajensu da Allah ya yi ko kuma waliyan 'yan uwan mijin abinda ke wasiya ta Allah a gare su shine mata'an ilal haul sun ga damar su bar su su ba su ci da sha ilal hauli ya zuwa shekara guda ghayar ikhraj ba tare da sun fitar da su daga cikin gidan auren su kenan a kula da su a ba su ci a ba su sha a bar su su zamna a cikin gidajensu wanda mazajensu suka mutu suka bar su kusan shekara guda tsawon shekara guda fa idza kharajna amma idan ko fa in kharajna ne ko idan suka ga damar fita da kansu fala junaha alaikum ku ba ku da laifin komi in ta ga damar fita bayan ta yi wata hudu da kwana goma wannan shine dole a gare ta wannan shine wajibinta wata hudu da kwana goma idan ta ga damar kammale shekara ta dada wata bakwai da kwana ishirin babu laifi kuma ku ku ce za ku kore su amma fa in kharajna idan suka ga damar fita da kansu bayan sun gama idda ta wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma fa'anna fi anfusihinna min ma'ruf cikin abin da suka aikata wa kawunansu na yin kawa da neman mazajen da suka aure su min ma'arufin na kyautatawa ina fata mun gane babu laifi a wannan lokacin ku ba za ku takurawa ba za ku damu ba za ku fita hana su fita ba idan suka niyya fita bayan sun gama iddas wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayan sarki ne hakimin mai hikima ne cikin dukkanin abin da yake gabatarwa abin da ayat take nihi shine mace ce mijinta ya mutu ya baro ta ayat da ta gabata ta ce iddata shine wata hudu da kwana goma shine wajibinta ina fatan mun gane a wannan yanayin na wata hudu da kwana goma ba za ta yi duk wani nau'i na ado ba duk wani abin da ke karɓar sunan kawa haramun ne ta aikata shi ba za ta fita a cikin gidanta ba sai da wani uzuri na ci da san dole da zai tirsasa ta fita ina fata mun gane to amma idan ta ga damar ta zamna a gidan aurenta bayan mutuwar mijinta to Allah na muku wasiya cewa ku bar su ya zuwa shekara guda mata'an ilal haul ku kula da su ku dadada musu ya zuwa shekara guda ghayra ikhraj ba tare da kunci za ku kore su ba daga cikin wannan gida ina fata mun gani abinda ke dole wata hudu da kwana goma a kansu ci yadda su ma haka ne amma abin da ya wuce wata hudu da kwana goma a wannan lokacin in kun ciyar da su a matsayin mustahabbi ne kun kyautata tunda tana da bangaren abin da gare ta na sadaki namu yake cin gado kaga za ta amfana ta ci ta sha ta kula da kanta cikin kasan da aka bata na gado in yana da ɗiya tana da ɗayan cikin takwas na abin da ya baro na gado in kuma baya da ɗiya tana da ɗayan hudun abin da ya baro na gado kenan a wannan lokacin in kun ciyar da su kun kula da su a matsayin mustahabbanci in kuma kuka kyale su za su yi amfanuwa su kula da kansu cikin abin da aka baro musu na gado ina fata an gane amma idan ta gama wata hudu da kwana goma nan sai ta ce kai za ta fita ta tahiyyarta ta yi kawa ta yi ado ta nemi mazajen da za su aure ta babu laifi kar ku ce za ku hana su kuma su ma in sun fitan ba su yi laifi ba hakan ya halatta ina fatan mun gane a wannan lokacin kuma za ta iya kawa za ta iya ado tunda ta riga ta kammala iddata wannan zaman na ta cika shekara ba dole bane in ta ga dama ne ta zamna in kuma ta ga dama ta fita ita da wannan lokacin za ta iya ta yi ado ba za ku hana su ba za ta iya ta nemi mijin da zai aure ta ko kuma sai ku kyautata musu bil min ma'ruf cikin abinda urfin ku ya saba ana yi ana gani yau da gobe wallahu azizun hakim Allah madaukin sarki mabuwayi ne mai hikima walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ya tabbata ga macen da aka saki mata'un bil ma'ruf a bata wata kyauta kamar yadda al'ada ku ta saba yau da gobe kenan mutum ne ya saki mata shi ya kyautata mata malamai suka ce wannan kyautatawa anan ba dole bace ba amma idan mutum yayi hakan an fi son hakan duk da wasu malamai sun ce dole ne idan mutum ya saki matar shi ta aure ta kammala idda ta bai mero ta ba za ta tafiya to ya mata kyauta gwalgwadon halinsa in yana da hali da dama ya ba ta wani abu mai kyau da za ta je ta moru da shi ta yi rayuwa kan Allah ya ba ta mijin aure in ba da hali gwalgwado ne gare shi shi da ya ba ta wani abin da yake gwalgwadon halinsa ne da za ta je ta yi amfani da shi ta ji daɗi da zai kuma rage mata zafi na sakin da ya mata sanadiyar yadda aka yi duk sabanin da aka samu tsakanin miji da mata mata tana jin zafin mijinta ya sake ina fatan mun gane kuma za ta yi nadama za ka ga daga baya tana neman hanyoyin da za ta sa ya maido da ita watakila ko ya maido da ita ko kuma ya kyale to amma idan ya ba ta wani abu da za ta yi amfanuwa da shi wannan abin zai sa ya rage mata raɗaɗin sakin nan da ya mata ina fatan mun gane shine walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin haƙi ne na musamman akan masu jin tsoron Allah kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko cewa za ku hankalta ku rika kiyaye dokokin Allah ina ganin ya kamata mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah sa mai tare lada kuskure ko makamantan haka Allah ya fi mana gaba daya kuma yau insha Allah shine tafsirin